أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam yau muna sha hudu ga watan rabi'u thani hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu hudu da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da takwas ga watan sha daya miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu sati da ya gabata muna cikin babu shahadat idan ban manta ba mun tsaya akan hadisi na hudu hadisin abu huraira radiyallahu anhu yake cewa la tajuzu shahadatu badawin ala sahibi qaryati haka ne ko kamar yadda malam yace an abi huraira radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce, ƙala annahu sami'a Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam ya ji manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi na cewa, La ta juzu shahadatu badawiyin ala sahibi ƙaryati, shaida mutumin ƙauye, mazamnin ƙauye, batta halitta ga mazamnin birni. a ka'ida ɗan ƙauye bai dace bai yi wa ɗan birni shaida kuma za mu ga dalilin ne ƙala albadawiyu man sakin albadiya ɗan ƙauye shine wanda ya zamna a ƙauye nusiba ala ghairi kiyasin an dangana shi a bisa ba kiyasi na nasaba ba in ba haka ba alkiyasu a kiyasi ma'auni na luga za a ce badawiyun badawi badiya sai a ce badawi kenan sai kuma aka ce badawiyun kenan ya huta daga ka'ida ta kiyasi ta nisba wal qaryatu bi fatihi al qafi wa qad tukassar qarya kinnan ana wa qaf fataha kuma wani lokaci ana iya mata kasra ƙirya maimakon ƙarya sai a ce ƙiryatu shi ne almisrul jami gari wanda ya zamanto mai girma wanda akwai gidan daji a cikin shi shi ake cewa alƙarya wafihi dalilun ala adami sihhati shahadatul badawi ala sahibil ƙarya cikin wannan hadisi akwai nuni kan dalilin rishin ingancin shaidar ɗan ƙauye a bisa ɗan birni دمي لأن البدوي مثله فتصح لا للبدوي مثله فتصح amma ɗan kawai iya da haƙƙi yawa ɗan kawai shaida gane ko kwatamce shi waila hadha zahaba ahmad bin hanbal wa jama'atu min as-sahaba ga wannan ra'ayi ne imam ahmad dan hanbal da sauran sahabbai da yawa daga taro sahabbai suka tafi akan wannan magana wa qala imam ahmad akhsha alla tuqbal shahadatu al-badawi ala sahib al-qarya li hadha al-hadith yace ina jin tsoron ba a karba shaidar dan kauye a bisa shaidar dan birni dalilin wannan hadisi li'annahu muftahamun حيث أشهد بدويا ولم يشهد ƙurawiyan ya ce domin wannan hadisi ya tuhumi shaida eh, ta ɗan wa ƙauye walam yashhid yushhid ƙurawiyan kuma bai yi shaida akan ɗan ƙauye ba da ɗan ɗan birni ba wa ilaihi zahaba malik ila annahu qala la tuqbal shahadatul badwi lima fihi min al jafa'i fi din imam malik ya ce ba a karɓar karɓar shaidar ɗan ƙauye a bisa ɗan birni domin abin da ke cikin shi na jafa kamar za a fassara shi da rishin ba nau'i na rishin hankali da tsauri da wawanci kuma wannan tabi'a ce hakanan ne ɗan ƙauye za ka same shi so tari za ka same shi da irin wannan tabi'a ta rishin lura da al'amurra akwai nau'i na jafa wawanci kaɗan a cikin al'amari na fiddin a cikin addini za ka da abin da za su yi za shi da wani nau'i na tsauri kuma akwai nau'i na jahilci tare da su wal jahalatu bi ahkami shara'i kuma hallau dan me ba zai wa dan birnin shaida ba domin ya jahilci da yawa na hukumce hukumcen shari'a shi yasa wata hikima ta Allah madaukaki Allah bai tabba ba aiko wani annabi dan kauye ba da annabawa da manzanni da za a aiko mutane ne yan birni wayayyu wanda suka san al'amari na zamantakewa kuma suna da nau'i na wayewa da ilimi ولأنهم في الغالب لا يطب لا يطبعون الشهادة على وجهها domin mafi yawancinsu ba sa tsaye da shaida a bisa huskarta a yadda take ka ga mutum gashi ya san abin ba gaskiya ba ne kuma ya yi shaida a kan haka nan wa zahabal aksaru ila ƙabul shahadatihi wasu kuma da yawa malamai sun ta yi a kan karɓar wannan shaida su sai dai wannan hadisi ya yi watsi da maganarsu wa hamalul hadisa ala man la tu'rafu adalatu kuma su kuma suka ce wannan hadisi ana ɗora shi ne a bisa wanda ba a san adalar shi ba, ba a san adalcin shi ba. In an san adalcin shi to wannan babu bambanci da ɗan birni da ɗan da ɗan ƙauye, kuma wannan magana halau tana da kamshin gaskiya, domin manufar dama adalci ne da sanin shari'a da sanin hukunci. Kina an same shi da adalci, adalcin shi zai ɗauke shi a bisa cewa ba zai yi zalunci ba a shaida zai yi takamai yadda take min ahlil badiya. قال إذ الأغلب أن عدالتهم غير معروفة قال يتي سبب ما في يوانشي عادل چنسو باسننني با واستدل في البحر لقبول شهادتهم بقبول بقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة العربي على هلال رمضان كما وسك كو حجة أكن شيوا في البحر يا يا زو أتكلم لتاهي البحر ya kawo hujja a dalilin shahada manzala sallallahu alaihi wasallama ya karbi shaida ta ƴan ƙauye larabawan da suka nisa da ilimin addini a bisa ganin wata za su zo su ce ai wata na ramadan ya kama kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya yayi aiki da wannan to kuma sai dai ba mutum ɗaya bane ba mutane ne da yawa ya sha bamban da shaidan mutum ɗaya kuma da shaidan jama'a قال المؤلف رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال أنسى مونا حديثي دقا دقا عمر دان خطاب وان دير دعلا تكار تبتا أقريش يي خطبة ييوا متانيق القدي فقال يتي إن أناسا كانوا يؤاخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم akwai wasu mutane wanda ake kama su da wahayi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata'a kuma tabbat wahayi ya yanki zalla sallallahu alaihi wasallama ya rasu kidan babu zancen wahayi domin shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kidan babu wani tafarki wanda za a zo a ba su labari hukuncin kaza wane yayi kaza wane yayi kaza domin munafukai suna jin tsoron su aikata wani aiki na munafuci domin ka Allah ya tozartar da su a sabkar da wahayi a ce ga abin da suka yi وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم a yanzu muna kama ku ne da abin da ya bayyana gare mu na ayyukan rawahul bukhari wannan hadisi imam bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisin an ciro shi ne cikamakin shi faman azhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu sauran hadisin na cewa dukkan wanda ya bayyana mana wani alkhairi to za mu amintar da shi mu lamunce mishi wa qarrabnahu kuma mu kusanto shi zuwa gare mu domin alkhairin shi walaysa lana min sariratihi shay amma abin da ya boye na zuciya abin da yake cikin zuciyar shi ba mu da wani yanci a cikin shi ba mu san abin da ya boye ba wannan sanin wannan sai Allah madaukaki Allahu yuhasibuhu fi sariratihi Allah madaukaki shine zai mai hukunci ya mai sakamako a cikin abin da ya ɓoye mu dai idan ya bayyana mu alkhairi da shi za mu yi aiki wa man azhara lana su'an lam na'manhu dukkan wanda ya bayyana mana wani mummuna abu ba za mu lamance mishi ba wa lam nusaddiquhu kuma ba za mu gaskatar da shi ba a zance nan da zaran an san munafiki ne to fa babu zancen yayi magana mu dauke ta mu gaskatar da shi wa in qala inna sariratahu hasana ko da zai ce mana ai abin da mun shi abin da yake zuciyar shi abu ne kyakkyawa mu dai ba za mu yarda ba domin ya bayyana mana sabanin hakan istadalla bihi ala qabuli shahadat man lam yazhar minhu ribatun ustudilla bihi an kawo hujja da wannan hadisi absa karɓar shaidar wanda wani mummuna abu ko kokonto bai bayyana ba a gare shi ai nazaran min ghairi kashfi nazaran ila zahirin hal lura da halin da zahirin hali kenan sai a karbi shi da shi wa annahu yakfi fi ta'dil ma yazharu min halil mu'addil min al-istiqamati min ghairi kashfin an haqiqati sarirati haka kuma ya isa a cikin adaltar da mutum a cewa na adali ne abin da yake bayyana ga halin shi na wanda za a cewa na adali ne abin da ya bayyana na daidaituwa da tsayawa a kan shari'a ba tare da binciken hakika abin da yake ran shi ba mun gane ko domin binciken abin da yake hakika sanin abin da yake hakikan rai ba wanda zai iya sai Allah madaukaki amma abin da ya bayyana na tsayawan mutum akan addini wannan shi za a yi misali mutum ne wanda zai zo ya yi ta sadaka ba da dukiya ya ba da dukiya shi ko kuma duk wani aiki na alkhairi ya aikata za a mai hukunci da zahiri akan wannan aikin alkhairi da yake amma abin da ya ɓoye a zuciya Allah ya sani shi kada ya sani ya yi ne don Allah ko ya yi don a faɗi ko ya yi don a ji ba wanda ya sani sai Allah maɗaukaki kenan abin da ya bayyana ga mutane shi za su yi hukumci da shi li'anna zalika muta'azzarun illa bil wahyi wa qad inqata'a domin sanin wannan abin da ke cikin zukata bai ya yanke babu halin da za a san wannan abin da yake cikin zakata domin wahayi ya yanke babu wahayi shi kuma Allah shi kadai ne ya san abin da zukata suka kumsa ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur Allah maɗaukaki ya san idanuwa munafuka idanuwa wadda za ta yi sata kallo na abin da Allah bai yarda ba a kalla kuma shi ya san abin da kirajina ko zukata suka kumsa. Alimul ghaibi wa shahada Allah shi ne masanin abin da ya ɓoyu na zukata ko a wani daban haka nan shi ne masanin abin da ya bayyana. وكأن المصنف أورده وإن كان كلام صحابي لا حجة فيه ما ليكي ضد cewa wanda ya wallaha littafin wannan ya kawo wannan hadisi duk da cewa maganar sahabi ba hujja bace ba in akwai wani dalili annahu khataba bihi Umar cewa Umar dan Khattab yayi khutba wannan wa aqarrahu man sami'ahu kuma wanda suke tare da shi na sahabbai suka tabbatar da shi akan wannan magana fa kana qawlu jamaahir sahaba sai zamanto wannan magana ta Umar dan Khattab magana ce a matsayin gaba mafi yawancin sahabbai sun tayi akan haka nan ولأن الذي قاله هو هو الجاري على قواعد الشريعة الغراء kuma dalilin wanda ya faɗi wannan magana shine mutumin da yake tahiya akan ka'idodi na shari'a wanda ta zamanto mai haske Umar radiyallahu anhu mutum ne wanda yake tsayawa tsayin daka a bisa shari'a wa zahiru kalamihi annahu la yuqbalu al-majhul kinan zahirin maganar shi ba a karɓar wanda ba a san halin shi ba wa yadullu lahu ma rawahu ibn kathir fil irshad hallo akwai abin da yake karfafa wannan magana tashi abinda ibn kathir ya ruwaito a cikin irshad annahu shahida inda umar rajulun wani mutum yayi shaida a wajen umar dan khattab fa qala lahu umar umar dan khattab yace mishi lastu a'rifuka ni ho ban san ka ba wala yadurruka alla a'rifaka kuma bayya cutar da kai idan ban san ka ba i'ti bi man ya'rifuka ka zo min da wanda ya san ka gane ko wa qala rajulun min alqawmi sai wani wani sahabi wani mutum daga cikin mutane sai yace ana a'rifuhu ni na san wannan mutum qala bi ayyi shay'in ta'rifu da me ka san shi qala bil adalati wal fadl na san shi da adalci da falala da alkhairi fa qala huwa jaruka al adna ta'rifu laylahu wa naharahu wa madkhalahu makhrajahu yace shine makwabcinka na kusa ka san daren shi ka san yinin shi ka san shigar shi ka san hutar shi qala la wannan mutum ya cewa Umar a'a bin san haka nan ba qala fa amala fa mu'amalata fa mu'amalaka bid dinar wad dirham alladhina yastadallu bihima 'ala al-wara' kayi mu'amala da shi da dirhami da dinari wanda da su ne ake auna tsantsanin mutum yanzu misali kudi in kana so ka san adalcin mutum da tsantsanin shi ka damka mai kudi ku yi amana ta kudi da shi a lokacin nan za ka ga mutum in mai tsantsani ne zai cinye wannan kudi ko ba zai cinye su ƙala la wannan mutum ya cewa umar a'a ƙala فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق abokin tahiyyarka ne cikin bulaguro wanda da shi ne ake sanin kyawawan halullukan mutum hallo bulaguro yin bulaguro da mutum nau'i ne na ka bincike ka san halin shi na kwarai kalala ya ce a'a kalalasta ta'arifu umar ya ce to idan haka ne baka san shi ba kenan ba makwabcinka bane na kusa baka san shigar shi ba baka san hutar shi ba baka san yinin shi ba baka san daren shi ba baka yi mu'amala da shi ba ta kuɗi baka yi ba bulaguro da shi to baka san shi ba in ma ka san shi to sani ne ba na hakika qala la thumma qala lirrajuli sai cewa wannan mutum i'ti bi man ya'rifuka wannan dai bai san ka ba ka je ka kawo wanda ya san ka قال قال ابن كثير محمد بن كثير يتي رواه البغوي باسناد حسن امام بغوي يرويتو wannan hadisi da isnadi wanda ya zamanto mai kyau ne almuhim ana abin da zamu fahimta akan wannan shine ba a binciken abin da ke cikin zukatan mutum ana daukan mutane da abin da ya zamanto suka bayyana azkarara da shi ake wa mutane hukunci na'am وعن أبي بكر رضي الله عنه أنسى مونا حديثي دقاء أبو بكر وان يردع الله تقار تبتا أقريش عن النبي صلى الله عليه وسلم دقاء النبو وان سلايا الله داموشين سكار تبتا أقريش أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر yace mazala sallallahu alaihi wasallama ya lissafa shaida zir shaida ta ƙarya a cikin mafi manya-manyan zunubai muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi fi hadisin tawil a cikin hadisi mai tsawo lafazin wannan hadisi annahu sallallahu alaihi wasallama qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ku saurara ashe ba zan ba ku labari ba game da mafi girman zunubai salasan sai da ya faɗi wannan magana su uku qalu bala suka ce haka nan ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala al ishraku billah yace hada bauta Allah da wannan Allah wannan shine mafi girman zunubi wa uququl walidain da wulakantar da mahaifa zagin su da bacin su da rishin kulawa da musu rishin ladabi wa kana muttaqi'an a lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan yake ba su labari ya kasance iya kishin gide fajalasa sai tashi ya zamna sun makala ala wa ƙaular zur yace ku saurara da shaidar zir ko da maganar ƙarya fa ma zala yukarriruha manzala sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba iya cewa ala wa ƙaular zur ku saurara da shaida ta ƙarya hatta kulna laitahu sakat har sai da muka ce ina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale saboda suna tausayawa halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga nawan yawaita maimaita wannan kalma magana qala sa'labi imam sa'labi yace az-zuru tahsinu shay wa wasfuhu bi khilafi sifatihi qawla zur kinna shaida ta zur shine kyautatar da wani abu da kama wadda ta zamanto sabaninta ne abu ne wanda baya da kyau sai ka zo ka kamantar da shi iya da kyau hatta yukhayyalu ila man sami'ahu har sai a sanyawa wanda ya ji wannan magana tunani au ra'ahu ko ya ganshi annahu bi khilafi ma huwa bi sai ga sabanin abin da aka ce wannan kuma kana samun wannan so tari a cikin tallace-tallace da ake. Za ka ga wani abin da ake tallatawa in ka ji tallar shi ya sha bamban da ka gan shi yanayin shi. Za a tallata shi, ka ji abin ba dama, amma kuma in ka gan shi sai ka ga abin ba haka ba ne. Ko kuma wanda zai zo yi shaida ta karya bai ga abu bai ce ya gani, bai ji bai ce ya ji. Wama huwa bihi, fa huwa tamwihul batil bima yuhimu annahu haqq. shine ruha-ruha da ƙarya da abin da yake kamantawa cewa gaskiya ne wa qad ja'ala Allahu qawla zur adilan lil ishrak a wannan hadisi manzala sallallahu alaihi wasallama ya daidaita ƙarya fada ta ƙarya ko shaida ta ƙarya da ta hada bauta Allah da wannan Allah madaukaki wa musawiyallah kuma ya daidaita su qala an-nawawi imamu an-nawawi yace walaisa ala zahirihil mutabadir amma kuma ba wai kaman ma'anar yanda ta zamanto ta bayyana bane ba wadhalika li'anna shirka akbar kuma wannan tabbat shirka shine mafi girma da shaida ta ƙarya ko shaida zir bila shak babu shakku a cikin wannan wa kadhalika qatl hakanan kisa da mutun zai fala budda min ta'wili inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul mu'min fiskun wa qitaluhu kufurin ko zagin musulmi fasikanci ne kashe shi kuma kafirci ne shi ma dole a yi tawilin shi ya sha bamban da kisa da za a ce wannan kafiri ne dalilin wannan kafiri ne tantagarya wancan kuma ya kafarta dalilin ya kashe mumini akwai bambanci dole a yi tawilin shi shine malamin yace wa kadhalikal qatl hakanan kisa fala budda min ta'wili dole a bashi wata fassara daban wa zalika bi anna أن التفضيل لها بالنظر إلى ما يناظرها في فتاتا أنا دنغنا شي لورا da abin da yake kama da ita fil mafsadati a cikin banna wa huwa tasabbabu tasabbubu ila akli al mal bil batil shine abin da ya zamanto dalili ne a bisacin dukiyar wani da ƙarya shi yasa aka kai ga ha aka daidaita ta da ishrak wa huwa akbarul kaba'ir bin nisbati ila kaba'ir malaci wannan irin wannan tabi'a ita ce mafi girman na daga cikin mafi girman zunubai a ɓangaren manya-manyan zunubai allati ya tasabbabu biha ila akalil mal bil batil wadda za ta kai ga cin dukiyar mutane da ƙarya da zalunci fahiya akbar min sarika kina irin wannan shaida ta zurtahi sata girman zunubi war riba tahi cin riba zunubi وإنما اهتم صلى الله عليه وسلم بإخبارهم عن شهادة الزور مزالة صلى الله عليه وسلم يا همنتو يا كلا دباس لاباري دشي دزر wa jalasa har ya zamna sallallahu alaihi wasallama wa ata bi harfi bi harfi tanbih kuma ya zo da harafi na faɗakarsuwa na jan hankali wa karrara al-ikhbara kuma ya maimaita wannan labari li kauni qawli zuri wa shahadatu zur ashal ala lisan Mazala sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne domin shaidar zur faɗar zur ko shaidar zur ta kasance ta hi sauke a halshi mun gane ko wa tahawanu biha akthar kuma sakaci da irin wannan abu ne mai yawa ya yawaita mutum ya yi shaida ta ƙarya abu ne mai sauƙi ga mutane. Wali annal hawamila alaihi kathiratun kuma abeban da suke sanya shaida zir suna da yawa ko ƙarya ta suna da yawa. Min al'adawa, misali adawa da mutum, a zo a neme ka ka yi shaida a kan wani kuma mukiyinka ne sai ka mai shaida wadda ta zama to ta ƙarya ce ta zalunci. Wal hasad, hasada ma tana sa a yi ƙarya ko shaida zirwa gairi ma da waninsu. fahtija ila ila ihtimamu bi sha'niha sai aka buƙatu a kula da sha'aninta bila khila bi khilafi shirk sabanin shirka fa innahu wa in kana kabiratun duk da cewa zunubi ne mafi girma illa annahu yambu anhu yambu anhu qalbul muslim sai dai zuciyar musulmi na kwarai tana kyamashi tana tsedewa shirka sabanin abin da ya shahi ƙarya ko shaidar zir li'annaha la ta ta'adda mafsadatuhu ila ghairil mushrik domin bannar shirka ba ta tsallakawa ya zuwa wanda ba mushriki ba mun gani ko wato in yayin shirka zunubin shi shirka zunubin shirka shi ta tsaya akan shi sabanin a lokacin da wani yayin shi da zir yayi ƙarya akan wani mafsada bannar shi tana tsallakawa daga gare shi har zuwa wani ne ko har zuwa wasu bi khilafi qawl zur fa innahu yata'adda ila man qila fihi والعقوق يصرف عن كرم الطب والمروءه shi kuma wulakantar da mahaifa na kaudar da karamci na tabi'an mutum da kuma kyakkyawan hali akan mutum nam قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لن an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su yace annabi wani tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi qala li rajulin yace wa wani sahabi tara shamsa kana ganin rana qala na'am yace ina ganin ta qala ala mithliha fashhad to abusa kwatamcin yanda kake ganin rana kai shaida auda in ba haka bane ba ka bari hadisi ne da'ifi qala akhrajahu ibn adi bi isnadin da'if ibn adi ya fitar da shi da isnadi mai rauni wa sahahul hakim fa akhta imam hakim ya ingantar da wannan hadisi sai dai yayi kuskure akan ingantar da shi domin a cikin isnadin shi akwai Muhammad bin Sulaiman Sulaiman bin Mashmul da'afahu nasai domin a cikin isnadin shi akwai wani rawi wanda ake ce mai Muhammad bin Sulaiman bin Mashmul imamun nasa'i ya raunanar da shi وقال البيحقي لم يروى من وجه يعتمد عليه wannan hadisi ba a rawaito shi ba daga wata hanya wadda za a yi dogaro a kanta wa fihi dalilun ala annahu la yajuzu lishahidi an yashhada illa ala ma ya'lamuhu ilman yaqinan a wannan hadisi na karantar da mu cewa bai halitta ba ga mai shaida zai shaida sai abin da ya san shi sani wanda ya zamanto takamaimai sani na ilimi wanda babu shakku a ciki kama ya alamu shamsa minal mushahada kamar yadda yake sanin rana idan ya ganta mun gane ko kuma duk da cewa wannan hadisi da'ifi ne sai dai ma'anar shi tana kalkashin shari'a abinda shari'a ta yi umarni da abinda za ka yi shaida a kan shi zaman to ka san abinda ka yi shaida a kan shi sanin da babu shakku na'am wala tajuzu shahadatu bi zan shaida da zato bata halitta ba bakka shaida akan cewa abin nan haka nan ne ko ba haka nan ba a'a fa in kanat ash-shahadatu ala fi'lin fala budda min ru'yati in shaidan mutum akan wani aiki ne to dole sai ya ga wannan aiki yace tabbat naga wane yayi kaza da kaza da kaza wa in kanat ala sautin fala budda min sama'i as-saut idan ya zamanto shaidar da zai yi absa wata murya ce to dole ya kasance ya ji wannan murya wa ru'yatul musawwit kuma ya ga wanda yi wannan murya baka jin muryar wani kai zaton tashi ce kai kuma baka ganshi ba baka san muryar shi ba kuma baka ganshi ba dole sai ka ji wannan muryar kuma ka ga mutum domin idan baka ganshi ba wani iya iya kwaikwayon muryar shi ko kuma so tare haka nan ne yanzu mu saurara mu ji yanda makaranta suke kwaikwayon manya-manyan malamai in ka ji kai sai kai rantsuwa da Allah ka ce wane ne sai in ka gan shi ka ga ba shi bane ba bakin mutum ne zai kwaikwayi balarabe ka ji kamar balaraba ne sai in ka duba ka ga ba shi bane ba haka wanda suke kwaikwayon waka da abin da ya kamata to dole sai ka ga sai ka ji murya kuma ka ga wanda yayi murya wannan a lokacin nan za ka yi shaida akan shi au at-ta'rif bil musawwit bil adlaini ko kuma a san wanda ya murya wannan da adilai guda biyu aw adilin inda man yaktafi bihi illa fi mawatinin ko kuma adali guda biyu ga wanda yake takaita shaida akan adali guda a wurare daban fa innaha tajuzu shahadatu bizan sai a cikin wasu wurare daban wanda a wannan lokaci shaida tana zamantowa tana halitta da zato wa qad bawwaba al-bukhari rahimahullahu li shahadati ala zann bi qawlihi imam al-bukhari yayi babi a cikin sahihin shi akan babi shaida da zato babu shahadati ala al-ansabi war rada' al-mustafid wal maut al-qadim kenan babi wanda yake bayanin shaida da zato akan dangane haka na akan shayaswa wadda ta yadu sannan kuma akan mutsatsuwan mutuwa mutun ya mace ayi shaida akan bayan shekara 50 ko 40 ayi shaida akan shi yayi kawo dogon bayani akan wannan baba girin da za mu yi dogon bayanin ne wa anan. Ƙalar mu'alif rahimahullah wa anhu radiyallahu anhu, hallau an samu wannan hadisi daga Abdullahi ɗan Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, ƙala ya ce, ƙada annan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi, ƙada bi yaminin wa shahidin, ya yi hukumci da rantsuwa da shaida guda. mutum ne rigima ta kabre da wani da wani aka kai ƙara wanda wanda aka kai ƙara ya kai ƙara iya da shaida mutum guda bai samu na biyu ba yanzu ya samu ya yi rantsuwa ya gama da wannan wanda ya mai shaida mun gane ko mazala sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci da haka nan idan ba ya da shaida na biyu san samu ne ya kawo shaidu biyu bai samu ba iya da shaida guda a matsayin mai shaida guda sai ya yi rantsuwa a kanta. Kala akhrajahu Muslim Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi wa Abu Dawud da Abu Dawud da wannan sa'i da Imam Nasa'i wa kala isnaduhu jayyid Imam Nasa'i yace isnadun wannan hadisi mai kyau ne qala ibn Abdul Barr ibn Abdul Barr yace la mat'ana li ahadin fi isnadi babu wata suka a ɗaya daga cikin rawoyin rawun wanda suka rawaito wannan hadisi ne kada qala lakinnahu qala Tirmidhi في العلل سيدي إمام الترمذي يفدي أتكل التاهن شاء العلل سألت محمد يعني البخاري عن ناتم بي محمد يعني إمام البخاري قمر وانا إسنادي فقال لم يسمع وعدي عمرو بن من ابن عباس يتي عندي عفوا لم يسمعه عندي عمرو من من ابن عباس يتي أولنا عمرو بي جوانا حديثي بدأ عبد الله بن عباس يريد عمرو بن دينار يعني عمرو بن دينار rawihi an ibn Abbas wanda ya rawaito wannan hadisi daga daga Abdullahi dan Abbas qala al-Hakim qad sami'a Amr bin min ibn Umar Imam Hakim yace tabbat Amr dan Dinar ya saurara hadisi daga Abdullahi dan dan Abbas iddata ahadith ba ma hadisi guda ba hadisai masu yawa wa sami'a min jama'atin min as-sahaba kuma ya saurari dewa daga cikin sahabbai fala yunkara an yakuna sami'a minhu hadithan bai yayuwa a yi musun cewa bai ji wannan hadisi ba ko bai ji wani hadisi da gare shi ba nam wa sami'ahu min ashabin anhu kuma halau ya ji daga sahabbai abokan Umar dan Khattab Abdullahi dan Abbas kai walahu shawahidun minha kuma na da hadisin da yake kara mai baya na daga cikin shi hadisin Abi Huraira kala wa an Abi Huraira radiyallahu anhu kala ta'ala anhu mithlu Abu Huraira ya ruwaito hadisi kwatancin wannan hadisi wanda akhrajahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya fitar da shi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa sahahu Ibn Hibban Ibn Hibban ya ingantar da wannan hadisi نعم قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وهو صحيح وقد أخرج الحديث من 22 من الصحابة يا فتد وانا حديث دقا قسن صحابي 22 وقد سرد الشارح أسماءهم كما وندي شرح وانا حديث يا كورو سنا وانا حديث والحديث دليل على أنه يثبت القضاء بشهادة ويمين وانا حديث نانوني akan cewa me yake da suna hukumci na tabbata akan shaida kuma da rantsuwa mutum yayi shaida sannan kuma yayi rantsuwa na'am wa ilaihi dhahaba jamaahir min as-sahaba a wannan fatawa ne mafi yawancin sahabbai suka tahi wa tabi'ina da wanda suka biyo su baya wa ghairihim da wani su wa huwa madhhabu fuqaha al-madinah as-sab'a wannan kuma tafarki ne na manya-manyan malamai fiqhu guda bakwai na Madina wal hadawiya da hadawiya wa Malik da Imam Malik qala Shafi'i Imam Shafi'i ya fadi yace wa umdatuhum hadhihi al ahadith yace madogaran su wannan hadisai wal yaminu wa in kana hasiluha ta'kidu da'wa rantsuwa duk da cewa mun hatta karfafar da kirari da mutun yayi ƙara da ya kai lakin ya'zumu sha'nuha sai dai al'amarinta na girmama fa inna ha ishadu lillahi subhanahu wa ta'ala domin shaidawa Allah ne wanda ya zamanto ya tsarkaka daga dukkan tawaya kuma ya ɗaukaka annal haƙiƙata kama ya ƙul iya nihin cewa wannan abin da ya wadi haƙiƙa ne kamar yadda ya ce kamar ya shaidawa Allah cewa abin da ya shaida da Allah cewa wannan abin da na wadi haka nan ne walau kana al'amuru ala khilafi da'wa idan kuma duk da cewa al'amarin in al'amarin ya kasance a bisa saɓanin abin da aka kai ƙara ne akan shi lakana muftaran muftariyan ala Allah to sai zamanto ya kirkirawa Allah madaukaki ƙarya annahu ya'lamu sidqa cewa ya san gaskiye shi falamma kanat bi hadhihi muthaba lokacin da rantsuwa ta ko shaida ya kasance tana da wannan matsayi al'azima mai girma habahal mu'min bi imanihi to sai kaga mu'mini iya jin tsoranta da imanin shi wa azama wa azamati sha'anillahi ta'ala inda kuma da girman al'amarin Allah madaukaki wajen shi an ya halifa bihi kadiban iya jin tsoron yayi rantsuwa da Allah a kadda ƙarya wa habahal fajiru shi ma fajiri iya jin tsoron rantsuwa da ƙarya lima yarahu min ta'jili uqubatillahi ta'ala liman halafa bi yaminin fajira shi ma fajiri iya jin tsoron yayi rantsuwa da Allah da ƙarya domin abin da ya gani yake gani na gaugauta uquba Allah madaukaki ga wanda ya ƙarya ta ƙarya da yayi rantsi da Allah da ƙarya kuma wannan abu ne sananne ne muna ganin shi a rayuwa mutum zai zo ya rantsuwa da alkur'ani Allah ya jarrabe shi da kuturta ko da wata cuta ko da wani abin da ya kama da kenan ko fajiri zai zai kokarin kiyaye wannan saboda abin da yake gani shi kuma mumuni wanda ba fajiri ba zai yi tsoro saboda tsoron Allah da yake tare da shi iya ganin girman Allah madaukaki sai dai duk da haka a wannan zamani saboda mutane tsoron Allah ya kadaita a cikin zukatansu zaka ga mutum ya zo ya yi ƙarya duk da sanin cewa ga abin da zai same shi saboda ya kokarin ya kwace haƙƙin wani sai zo ya rantsuwa da Allah ya yi rantsuwa da Qur'ani kuma akan ƙarya falamma kana lil mu'min hadha sha'an saluhat للهجوم على الحكم كشهادة الشاهد lokacin da rantsuwa ta kasance hakanan a bisa mumini rantsuwa tana da wannan girma sai ta kyautatu ta kai falmaki a bisa hukunci kamar yadda shaida za ta yi za ta kai falmaki a bisa hukunci mun gane ko kamar yadda wani zai zo ya shaida to rantsuwa ma tana da wannan matsayi saboda wannan girma da take da waqad utubiratil aymanu faqat fil li'an sai dai an amince an lamince an lura da rantsuwa a cikin li'ani wafil kasama kuma a cikin rantsuwa da wanda za su zo su hudda kansu game da tuhuma da aka musu na kashe na kisa na kisan kai fi maqamu shuhud ta tsaya a matsayin shaidu wa zahaba zaid bin ali wa abu hanifa wa ashabu ila adam al-hukm bil yamin imam abu zaid dan ali da abu hanifa da sauran abokan sun ta yi a bisa rashin hukuncin rantsuwa a bata matsayin shaida mustadillina bi qawlihi ta'ala sun kafa hujja da fada Allah madaukaki da ya ce wa ashhidu zawi adlin minkum ku shaida ma'abuta adalci guda biyu da gare ku wa qawluhu ta'ala fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani idan ba a samu ba mazaje guda biyu wanda za su yi shaida to a samu namiji guda da mace guda biyu qalu wa hadha yaqtadi al-hasra wa yufidu mafhum al-mukhalafati la bighairi dhalik yace suka ce ai wannan nassi suna nuni na nuni akan cewa ya takaitu ne kuma na bada fa'ida akan cewa sabanin haka nan bai dace ba wa ziyadatu shahid wal yamin mukhalafatun dadawa a ce a samu shaida kuma da rantsuwa ya sabawa wannan umarni wa ziyadatu shahid wal yamin takunu naskhan li mafhum al mukhalafa dai malami suka ce ai dadi da shaida ya kasance ya shahe a sabanin abinda aka fahimta sai dai malamai basu bar su ba sai da suka maida musu murtani suka ce bi annahu ala taqdiri i'tirab i'tibari mafhum al mukhalafa yasihu naskhuhu bil hadith yace duk da haka nan wannan hukunci na ingantuwa a shahe shi da hadisi mai ingantacce a'a ne hadisi bin Abbas ana nihin hadisin Abdullahi dan Abbas wastadallu bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama suka kawo hujja da faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya cewa wani shahidaka aw yaminu shaidunka ko kuma rantsuwar shi wa ujiba bi anna hadha al hadis sahih kuma suka ce ai wannan hadisi ingantacce ne wa hadisul shahid wal yamin kuma da hadisin mai shaida da rantsuwa sahihun hallau shi ma ingantacce ne yu'malu bihima ana aiki da su fi mantuqihima abinda suka yi furici da shi wa mafhumu ahadihima kuma da abinda munfar ɗayan su la yuqawimu sarihul akhar hallau bayyacin karo da abinda nabiyin yayi ya faɗi karara na'am ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba kuma daman ƙarshen babi ne abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure daga gare mu ne daga shida Allah mana gafara subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk